أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ انزلي لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر وعن أنس أن كربو دقى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم شكرا قوم ينعي النبي هدما صلى الله عليه وسلم كما أتكين تتكين آيكي تجدا دقومي تو أنس بن مالك يكي تشوى رضي الله تعالى عنه ya ce saboda albarka wannan hidimar da ya yi ɗama da hannunsa sai da ya binna ɗaɗari ɗama da hannunsa banda inda suka rayu sai da ya binna ɗaɗari dukiya kuma sai da aka dinga haƙar zinari da aka dinga saran zinari da diga haka aka dinga rabo ba gidaje da raƙuma da gonaki da haka aka dinga rabansu ba yancan dai a ce da Allah suwana suwana duk ku ɗaya can suwana suwana kuma ku ebi can wajen duk gaba ki daya radiyallahu ta'ala an to anas bin malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaihi burdun annabi yana yafa da bargo galizul hashiyati mai kaurin cin baki hashiya cin baki galizul hashiyati mai kaurin cin baki gefensa mai kauri dama mun ce annabi ya san abu mai kauri kaza galizul hashiyati fasha zabahu a arabi sai wani balaraban kawai ya zo ya fusgo bargon a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusgo shi biridai ya fusgo annabi sallallahu alaihi wasallam da bargon jabzatan fusgowa jabazahu ya fusgo shi jazaba kuma ja kaman hasrasuwa dai kaman abu ɗaya ne irin jan da mayan ƙarfe yake wa ƙarfe to jazaba kenan jabzatu kuma ka fusgo abu tare da ka buga yadda dai abin zai ji ciwo sosai zai ji abin ciwo jabzatan fusgowa shadidatan mai tsanani hatta asarat hashiyatul burdi har cin bakin bargon nan gefen bargon nan gezar bargon nan har sai da ta gurbi fi safhati atiqihi a fatar wuyan manzo Allah sallallahu alaihi a fatar dokin wuyan manzo Allah nan da dokin wuya to sai da bargon ya shaida jan abun a fatar wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sannan ya ce ya muhammadu ya kai muhammadu a hamilli ala ba'irayya hazaini dora min akan raƙuman nan na guda biyu ga su min malillahi daga dukiyan Allah allazi indaka wanda yake wajenka zakkan nan da ake tarawa ciki dora min kan wayannan raƙuma guda biyu dukiya Allah ce fa innaka la tahmilu kuma ba wai burgewa kai ba dan baka dora min ba min malika daga kudin ka ai ba kudin ka bane na Allah ne ake tarowa wala min mali abika ko kudin babanka ba kudin babanka bane ba kudin ka bane kudin Allah ne to dora min baka wani burge ba iske ta sakatan nabi sai annabi ya shiru sun makala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almalu malullahi wallahi kam dukiya ta Allah ce haramun ce ma ni na ce dama mai haƙƙi ake ba haramun ne ni na ci wallahi dukiya Allah ce wa ana abduhu ni kuma bawansa ne dan rabo ne sto kifa ne na hadara dan rabo ne sun maƙala sannan manzo Allah ya ce masa tunda sun mata zo manzo Allah ya ya fafaɗi kuma waɗansu abubuwa daga nan kuma sun maƙala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wayu qadu minka to kai kuma kana so a rama min wannan a saka min wannan abin da kai mu kuɗi dai na Allah ne zan baka ni kuma mai bawan Allah ne to to kai kuma yanzu wannan abin da kai mun fa ka ga bargo har yayi shaida a wuya to kuma ai yanzu Allah ya yarda kuma ai ramuwa to kai kuma kana so a rama wai yuqadi minka a saka min daga gare ka kawadi kenan a ramuwa mutum ya kashe a kashe shi mutum ya yi kaza a kawadi kenan ya arabiyu ya balaraban kauye ma fa'alta bi to abinda ka aikata da ni kai kuma kana so a saka mu ai dai yanzu dai kuɗi zan zuba ma na Allah ne ni ko ban Allah to yanzu abinda kai mun fa ai kuma ya dace a yi ramuwa ko to kana so a rama qala la sha'a bana so bana so qala sai annabi ya ce lima dan me qala li annaka la tukafi'u bis sayyi'ati sayyi'ata domin kai li'annaka domin kai la tukafi ba ka saka bi sayyi'ati da mummuna a sayyi'atan amma mummuna ba ka saka mummuna da mummuna sai ka saka da kyakkyawa to shi za a ce alama dan waye kenan fa bahikan nabi sai manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi wasallam ana cewa murmushi sai manzo Allah ya dariya thumma amara a ce dariya anan ma yafi burgewa wajen da mutum zai yi fushi ya duka ya kaga annabi ya yi dariya a wajen sallallahu alaihi wasallam sun ma'amara sannan manzo Allah ya yi horo an yi humala lahu a ɗora wa balaraban ƙauyen nan alaba irin abu saraƙumi ɗaya sha'iru sha'ir alkama ko abu dai na dangi abinci ana ce sha'ir shi ma nau'in alkama ne a ɗora ma alkama iya ƙarfin buhunhunan da raƙumi zai ɗauka a raƙumi ɗaya wa alal akari tamrun ɗaya raƙumin kuma a ɗora ma buhunan dabino iya ƙarfin da raƙumin zai ɗauka ɗaya alkama ɗaya dabino yake qalat aisha sai da aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine halin annabta wannan shine halin mabiyan annabawa saboda suna da sakon da suke so su isar ba wai ta koya mana cewa kan mu dinga haƙuri ba mu mun yi lalace sai dai mu ta ya latifu ba ma faɗa ba ma kaza kaza da kaza kaza wannan ba hanya annabta ba ce kuma ma'ana in mun yi faɗa ma'ana ba mu da wani sako da muke so mu isar kenan ba mu da wani sako da muke so mu isar abin da yasa haƙurin kuma da wannan juriyar da wannan kuma mu ba kowa bane da za a ce mutum kai ya dinga yadda mutum ya dinga yin girman kai kai yadda a dinga mai wulakanci i in kaga za a taba wanne ai haka annabi sallallahu shi dai bai karewa kansa ni zo ko amma in kaga yayi fada an taba alfarma Allah ba wai sakaci ka bari a taba alfarma Allah ba ko a taba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a taba alfarmar kalifofin su to wannan sakaci ne ba wai kaza amma kai ka yi girman kai don kakkai wasa kakkai saki fuska don sai a raina ka sai a to kai waye yana kawa kaza wanda zai raina kan raina ka zai wanda zai girma ka zai girma ma ka zai duk gaba ki da duk gaba ki duk gaba ki da to yanzu قالت عائشة سيدة عائشة تتي رضي الله تعالى عنها الله قال دا أقريتها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنغمان ظن الله با منتصرا yana mai taimako a kansa yana taimakon kansa ya ce ni aka yi sai na rama sai na ni za a wulakanta ni ka za ka fanta ganin wannan ba min mazlamatin daga wata cuta zulima da aka zalunce shi ita kaddu da dai iya zaman da nai da shi ta zauna da shi wajen shekara goma sha ɗaya da wani abu sallallahu alaihi wasallama malam ta kun hurmatan min maharimin lahi in dai ba ta zamanto alfarma ce daga alfarma Allah aka keta ba in ga manzo Allah ya faɗa an taɓa alfarma Allah ko wani ya taɓa wani rarrauna daga cikin jama'a ya taɓa wani ma'azu bin jabal duk irin san da manzo Allah yake masa inni uhibbuka ya ma'azu amma da ya zagi bilalu a gaban manzo Allah sai ya ce ibn sauda ya dan bakan mace shi ma saboda baki ne ai haga abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube ya ce innaka imru'un fi kal jahiliyyah kai mutum ne har yau akwai jahiliya a jikinka me ka wannan sallallahu kaga yanzu wannan magana ai kaga saboda an taba Khalid bin Walid ya taba wani daga cikin sahabbai manzo Allah sai ya ce kan baka taba min abokaina dan ka musulunta jiya ka kyale min abokai na fa kawo wani ya zo ya danya musulunta ya ce zai taba mu wanda muka sha wuya da su muka yi kaza muka yi kaza to kaga annabi in yaga an taba wani an taba wani kaza shi wancan abu huraira ne ko akwai da wasu abin da ya gaya wa bilalu haka to kuma ma'azu da ya takura wa yansu masu masallaci wajen yi musu doguwar sallaci a fatanun an ta ya ma'azu kaga wannan diddan an taba Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wai kuma kaga ana taba wanda rarrauna ba kuma kana da ikon magana ka ke wannan ba ba hakuri bane sakaci ne kai dai kanka dai ka hakura kai ta aikinka ka sa gaba duk gaba kida amma ka bari a taba wani duk gaba kida ka bari a taba wani yau to wannan kenan ƙarfu ma lam takun hurmata in dai ba alfarma ba ce min maharimin lahi daga alfarma Allah wa ma daraba bi yadihi sha'am ban taɓa ganin manzo Allah ya daki wani abu da hannunsa ba an ce duk hannun da ake sumbanta kan temari duk hannun da ake sumbanta kan temari bi yadihi sha'am wani abu ƙarfu da ɗai illa an yujahida sai dai in yaƙi ne sai dai in yayi yaƙi ne fi sabilillahi cikin taimakon Allah to wannan ko dan Allah ne ba duka ba ma fille takobi fille kai ma zai wannan kuma cikin Allah ne wa ma daraba khadima manzo Allah bai taɓa dukan khadimin sa ba wala mar'atan wala wata mace sai manzo Allah ya dake matar da kuma ya dake khadimin sa sallallahu manzo Allah bai taɓa wannan ba wajiya ilaihi bi rajulin an zo mar da wani mutum faƙila sai aka ce masa haza arada an ya katuluka ya rasulullah wannan mutum ya so ya kashe ka ne Allah ya tona asirin sa duk gashi na sai mutum ya dinga makyarkyata faƙala lahun nabi sai manzo Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallama lam tura kakka kakka firgita kakka firgita lan tura kakka firgita walau aratta zalika da kai ni ya kashe ni ma lam tusallat alai Allah bai dora ka a kaina ba Allah ya nuna ma Allah bai dora shi a kansa ba sallallahu alaihi wasallam da haka ba ba yadda kai sa kai da kai ni ma Allah bai dora ka a kaina ba waja'ahu zaid bin sa'anata zaidu ɗan sa'anatal yahudi ba yahude ne zaidu ɗan sa'anata ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qabla islami kafin wannan zaidu ɗan sa'anata ya musulunta ya taqadahu yana neman manzo Allah ya biya shi bashi manzo Allah ya ranci wani abu nasa to ya zo karban bashi dainan bashi alaihi da yake kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faja baza saubahu sai ya fusgo riga annabi sallallahu alaihi wasallama an manki bihi daga kafada annabi sallallahu alaihi wasallam wa akaza bi majami'i siyabi ya cakumi kwala yanzu haka muke cewa amma da matatarar bargo nan wajen kirji ne mayafi yake haduwa ai nan ne in ka kama to ka kama mutum amma in ka kama gefe sai mayafin ya sullube to ya cakumi kwala annabi sallallahu alaihi majami'i siyabi kenan inda bargo yake haduwa in ka rufe jikinka ya kama matattarar bargon annabi sallallahu alaihi wasallam kwala da muke cewa yanzu wa agalaza ya tsananta ya kaurara magana ga manzo Allah sun makala sannan yace innakum ya bani hashim ku ƴaƴan hashim ku ƴaƴan innakum ya bani abdul muttalib ku ƴaƴan abdul muttalib madalu masu taurin bashi ne ku din nan ƴaƴan abdul muttalib ku masu taurin bashi ne wulakanci an kira kakannin kama masu taurin bashi ne fanta harahu umar sai na umar ya kyare shi kai din banza mutum banza za ka faɗi wannan kaza kaza kai hawaye ka zo washe da lau sai na umar ya tsananta masa firƙauli cikin magana wannabi sallallahu alaihi wasallama ya tabassam manzo Allah yana murmushi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana wa huwa da ni din da shi ɗan shi mai karɓan bashin kunna ila gairi haza minka a hawaju mun fi buƙatar wani wannan da kai ya kai umar ya umar ya kai umar ni da shi duk muna buƙatar abin da ba wannan abu da kai ba ya kai umar ga abin da muke buƙata ta amuru ni bi husnul qaba'i ka ce min to kai muhammadu ka dinga kyakkyawan biyan bashi tashin hankali wa'azi za ka yi min ce za ka yi to kai muhammadu sallallahu alaihi ka dinga kyakkyawan biyan bashi kyakkyawan biyan bashi wa ta'muruhu bi husni taqadi ka ce to kai kuma malam in ka zo karban bashi ka dinga kyakkyawan zuwan karban bashi ba haka ake karban bashi ba wannan ai ka mai da abun fada kai da ka zo karban kudin da ka a cikin lislama a cikin amika ma sun maƙala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laqad baqiya min ajli salasun shaura kwana uku ma lokacin bashin ya cika wai ba wai lokaci ne ba ma duk yake wannan shaura kwana uku to haka yanzu ma zan can ma ai wa'azin wai kai kyakkyawan biyan bashi ai bai taso ba tunda lokacin biyan ma bai yi ba kuɗin hayan ma bai kare ba za ka ga bala'i yana faruwa irin wannan mai haya ya zo ne wa ɗan haya bala'i kuma lokacin kuɗin ma bai kare ba ko ku yana so ya wulakanta shi ko ya bayar lokacin kuɗin ma bai ƙare ba to jibi yanzu wannan lokacin da aka yi ma manzo Allah zai biya shi ma bai bai cika ba sallallahu alaihi wasallam gashi ko annabi yana kan alƙawari so yake lokacin ya sannan ya bashi to shaura kwana uku ma lokacin yayi wa amara umara sannan manzo Allah ya hori sayyidina Umar din ya kazi ya ce to kai din da kai fadan yanzu tafi ka je ka biya shi malahu kuɗinsa sa waya ziduhu 20 na sa ita kuma ka ƙara ma tiya 20 babban kwanan awo ka ƙara ma babban kwanan awo kuma 20 saboda wannan tsorata shi da kai ka ƙara ma babban kwanon awo 20 lima rawa'ahu saboda wannan razana shi tsorata shi da kai fakana sababu islami saboda wannan mutumin ya musulunta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to ga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi yana da sakon da yake yanzu ba ga natija ta bayyana ba Allah alaihi wasallam an daga mutum yana rigima ko yana ba shi da wani natija da yake so ta isa ba shi da wani kaza ba kaza to wannan yasa musulunta wa zalika inda magana take annahu kana yaqulu da yake bai yahude ne malami ne daga cikin malaman yahuda ya kasance yana cewa ma baqiya min alamatin nubuwati ba abin da ya ragu daga alamomin annabtan manzon Allah shehun wani abu illa wa qad arabtuhu sai na san shi fi waji muhammadin fuskarsa kawai na kalla duk alamomin da aka faɗa a taura na ganta alama bi ce kawai ban ganta ba alama bi nake nema kawai ban ganta ba fi waje illa suna ta yi sai alama bi kawai lam akhbirhuma ban jarraba su ba ban jarraba su ba yasbiqu hilmuhu jahaluhu an ce yasbiqu hilmuhu jahaluhu haƙurinsa yana riga yin abin da zai nuna yayi fushi manzo Allah bai da jahilci amma kila haka yazo a taura su wauta da amma abu fushin da zaka yi haƙurinsa yana riga fushinsa dai haka za a fassara sallallahu alaihi wasallam haka a taura yazo yasbiqu ilmuhu jahalahu haƙurin manzo Allah yana riga fushinsa manzo Allah bai da jahilci ana fassara shi wauta ana fassara shi da abu kuma fushin ma duk gaba ki da tunda yanzu in mutum ya fushi sai ya yi abin da bai sani ba sai abin da sai an zo ana me yasa aka yi wallahi fushi na yi ni ido na ma ya rufe to kaga yanzu tunda yayi abin da bai sani ba kamar yayi jahilci kenan yayi wauta ke to yasbiqu ilm hilmuhu jahalahu haƙurin manzo Allah yana riga fushinsa to dama wannan ne kawai ban gani ba to yau gashi na gani na zo na gwada duk gaba kida wala yaziduhu shiddatul jahli illa hilma kuma tsananin wauta gare shi bai sa bai ƙara masa sai haƙuri komai tsananin wautar da ka zo kai ba zai ƙara ba sai haƙuri sai dai ka taɓa Allah ko ya ga zaka taɓa kuma wani rauna ko manzo Allah ya kare sallallahu alaihi wasallam faktabartuhu to sai nazo na gwada shi bi haza da wannan fa wajadtuhu kama wasu sai na same shi kamar yanda aka sawanta kaga ashe shi gwaji yazo in ba haka ba lokacin ma ai bai yi ba lokacin karban bashi ma ai bai ba me ya ka duk wannan duk gabaki ya wal hadisu zance an hilmihi akan haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sabarihi da haƙurinsa dai wa afuhi da yafuwarsa rangwamansa indal maqadirat lokacin da yayi mallaka yake da ikon ya zartar da hukunci kuma ya haƙuri aksaru min an tatiya alaihi yafi yawan yafi karfin kace zaka zo da shi duka saboda yawansa wa hasbuka ya ishe ka ma zakarnahu abinda muka faɗe shi mimma fi sahihi abinda yake cikin ingantacce wal musannafati da shauran littattafai asabitati tabbatattu ila ma balaga zuwa abin da ya zo mutawatiran ya jeru mablagal yaqin har ya kai matsayin wato sakankan cewa min sabarihi na daga haƙurinsa ala muƙasa ta abusa gogayya da ƙuraishin ƙuraishawa a ce cikin ƙuraisha aka aiko shi to wani ra'isa yadda ya gogayya da ƙuraishawa wa azal jahiliyaci da cutar zamanin jahiliya wautar jahiliya wa musabarati da ƙarin haƙurinsa da akan ashada'idi tsanance-tsanance hijira duka kaza jihadi yaki tafiya cikin sanyi tafiya cikin abu kaza da haƙurin ibada da komai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallallahu alaihi wasallama abu ta tsanance-tsanance asabati mai wuya ma'ahun tare da Qurayshawa ila an azfarahu Allah ha Allah ya taimake shi ya dora shi a kansu ya ɗora shi a kansu ya rinjaye su wa hakamahu Allah ya hukunta shi fihim a kansu in ya ga dama ya ce duk a yanka su in ya ga dama ya ce duk a kore su in ya ga dama ya ce duk a siyar da su Allah ya ɗora shi a kansu wahum la yashkuna kuma su da kansu ba sa kokonta zabi da sun san duk abin da suka yi fisti isali sha'afatin cewa yau zai tumbuke su haggin jinsu yau zai tumbuke su gabaki ɗaya don sun san abin da suka yi wa ibadatu khadra'ihim yau zai karar da jama'arsu zai halaka jama'arsu su kansu ba su shi kokwantan wannan ba sun san kawai yau dai an gama duk gaba gida fa ma za da ala an afa amma bai kara ba a bisa ya musu ya yafe musu wasa faha ya kauda kai ma ya yafe musu dai wa qala yace musu ma ta ƙulu na inni fa'ilun bikum ku ƙwarai sha me kuke cewa zan aikata da ku ne ƙalu sai suka ce khairan alheri akun karimin ɗan uwa mai girma wabnu akin karimin ɗan ɗan uwa mai girma fa ƙala sai annabi ya ce a ƙulu kama ƙala aki yusufa to ina gaya muku kamar yadda ɗan uwana yusufa ya gaya ‘yan uwansa la tasriba alaikum ba zargi ma yau ka a ƙara mata da magana ba zargi ma ka a ƙara mata jibi da ɗan abu jahil ya zo ya musulunta ce yi ga ikirma tunan ɗan abu jahil ya zo zai musulunta kan ƙara ji an zagi babansa kan in ƙara ji dan zagin ba zai kai wa mataccen ba kuma kun cuci mai rai ji ba zagin ba zai kai wa abu jahil din ba yana can abin da ya aikata yana cikin abin da ya aikata to kuma kun cuci mai rai to don haka zai ga duk dai al'umma annabi ta hargitsa abubuwa da yawa Allah ya fi mana duk gaba kiɗa an tashi daga kan abubuwa sai mutum ma ya mutum sannan za a ci gaba da zagin ma duk gaba kiɗa da duk gaba bai kai ma ba kuma an cuci masu rai an cuci masu rai fitina ta ƙara ci gaba fitina ta ƙara ci gaba wannan duk ba karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da mutumin ya kai Abu Jahil ji ba ko da mutum ya kai abu jahil da haka ma ko a wa'azi ko ka shahunan tun da ma wanda ya halar da su ma a nigeria nan da komai wanda da ya mutu ma da an zo ma mutum zai faɗe shi a wa'azi ma sai kai an gama zuwa na wani abu eh ga duk ba haka ba duk kai baka ci gaba ba kai kana ta maimaita baya duk ba a ce ana ta maimaita jiya ana ta maimaita jiya ana ta maimaita haka ƙari kana ta maimaita jiya kana ta maimaita jiya to gobe fa yau fa gobe fa kaza kaza shi yana can tasa ta gama duk da baki da shi kenan sai a rufe fayil ɗin ku to ce ko a ƙara ta da magana ma lalau ma yau ba zargi ma akan ku ba taubiki ma ko a gaya musu ko ya gaya musu ma magana za ta sa su kunya yanzu ba ku ji kunya ba da Allah ya ga to ku da ba abu duk da latasiri ba alaikum ba mata da magana latasiri ba alaikum ba mata da magana ba zargi a kanku abu ko ya gafiru Allah lakum Allah ya gafarta muku duk maza Allah ya gaya musu haka izhabu fa antumul dulaqa to ku tafi duk an sake ku ko ku tafi duk kuna da yanci ba bawa yau ba kowa kowa ya tafi da haka ake cewa da duk wanda suka musulunta lokacin fato quraisha dulaqaw haka ake ce musu wannan ne musu ciwo kuma wai wannan ne kuma ya zama bala azaba dulaqaw to yanzu mun zama dulaqaw ko to dulaqaw ne mana duk gaba ki da wa qala anas anas yace habada samanuna rajulan mutum tamanin sun gangaro mina tan'imi daga tan'imu lokacin hudaybiya lokacin da manzo Allah ya zo hudaybiya umra hudaybiya to Khalid bin Walid da Sara da samarin Makka da Ikrimatu dan Abi Jahal din kafin duk su musulunta sun ce mun lura da tsofaffin mu ba sa son a yaki to mu je mu cinno musu yakin ta yanda ba yanda za a yi yakin ya zama ba a yi ba mu je mu kai wa Muhammad hari mu bari suna yin sallan nan da suka fi so ta safe ta asuba to bari sai suna wannan sallan mu kai hari duk gaba kida to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa masu tsari masu yan gadi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya kira duk yan gadi su wajen ɗari da yasa suna gadi nan yace ku kula da kyau ku kula da kyau kowa inda aka sashi yana gadi ku kula da kyau komai na iya faruwa annabi ya ga ai kuwa sai ga waɗannan mutane suna diddike cikin duhu duk da 'yan gadin annabi suna kallon su cap aka kama su gaba daya kowane aka kama su gaba kiɗe sannan aka kawo annabi sallah ya rasu Allah ka dama ka san Allah ya sanar da kai za su duk an kamo su duk an kamo su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike su to labari ya kawo maka ai samarin ku sun kai hari amma duk Muhammad ya kama to wai sa su suka ce to yanzu za mu gwada mu gani inda bala'i ya zo za mu gani in ya sako mana su ya nuna kyakkyawan niyya in ku ya ki saka mana su ya aika kuka aika to mun ji abin da yara suka yi ma wallahi ba da aiken mu ba ba mu sani ba ma to amma ba mu ba sulhu da kai sai in ka sake su ba mu ba su annabi ya ce to a sake su a saka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake su diga diga baki da to shine magana mutum 80 rajulan min at-tan'in hadda su kalidu a ciki salata subhi lokacin sallah asuba li yaqtulu rasulullahi dan su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam fa uki zo aka kama su duka fa ataqahu manzo Allah ya yanta su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauka akan wannan wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah shi ne wanda ya riƙe hannayensu gabarinsu su taɓa ku, wa aidiyakun an kuma ya riƙe hannayenku kasa kashe su, bi baɗin makata a cikin maka, min ba da an azfarakun alaihim bayan Allah ya taimake kun yi rinja aka gashi duk kun kama su an ɗaure su. Allah ya hana ku kashe su, su ma kuma abin da suka zo yi dan bai same su ba. wa kana Allahu bima ta'maluna Allah yana kallon abin da ake aikata wannan abu yayi kyau daga baki da to al-aya wa qala li abi sufyana manzo Allah ya ga wa abi sufyana sirikin sa kuma komandan da ya ta dauro mai yaki tunda manzo Allah duk zaman da aka yi a maka shine shugaban cuta Annabi sallallahu alaihi wasallama da komai abokin rikicin abu ɗalibi da komai har aka yi hijira shi yake ɗauro yaƙi badar ce kawai bai ɗauro ba saboda yana can wajen kasuwanci amma shi yake ɗauro uhudu shi ya ɗauro kanda kuma ta tarkiya da aka yi manzo Allah sar a yi wa tekun fasha da ake cewa a hazabu a taro wa mutum taron dangi shi yawa manzo Allah taron dangi ranar kanda ba dan Allah ya kiyaye ba Madina ma gaba ɗaya da ba labarin ta yanzu duk gabaki ɗaya shi ya taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taron dangi da komai amma rana fato makata da Allah ya kama shi aka zo da shi wa qala abi sufyan ya ga abu sufyan wa qasika ilaihi an koro shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama abbas shi ya dauko shi ya kashi wajen annabi ya kare shi sai na umar ya biyo su da gudu da gudu abbas ya shigo ɗakin da tamfol ɗin da annabi yake da alfadarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi na kare shi abu sufyan ne gashi amma na kare shi don ga umar nan a bayanmu yana tafa da gudu sannan sai na umar ya shigo ce allah ya kawo maki ba alkawari ba kuma ya rasu ka barin da kiwuyansa to abbas ya riga ya ce ya kare shi kuma wannan ba shine hikima ba manzalla so yake shiga maka sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya zubar da ko jinin kaza ba zan ya zama izina da girman garin da kuma duk wanda zai zo bayansa ya san wannan garin ba ba ordinary gari ba ne sallallahu alaihi wasallama gashi an kawo shi an jawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba'da an jalaba ilaihi bayan Abu Sufyan nan shine wanda ya taro wa Annabi al-Ahzaba ta tarkiya wato taron dangi wa qatala ammahu shi ya kashe baffan annabi hamza ba shi ya kashe hamza da hannunsa ba matarsa ta ɗau haya bawa hindu saboda hamza ya kashe ubanta ya kashe ɗan uwan ubanta ya kashe ɗanta ya kashe ɗanta hanzala da shaibatu da utubatu duk gabaki ɗaya to ita ta ɗau hayar wahashi ita ɗawa sai dai shi abu safiyani ya yi wani abu da ya zo ya tarar da hamzan an kashe shi gabaki ɗaya ya soki hamzan da mashi ya ce zuk uƙaƙu zuk uƙaƙu ɗanɗaniya mai yanke zumunci mu yan uwanka amma ka yanke zumunci ka dinga to kai ma gashi nan ya same ka sai wani ce amma wannan bai dace ba dan uwanka dan dai an kashe shi ka gaya masa wannan magana ka suna yaki duk dangi ne dangi ne dan uwanka bayan an kashe shi amma ka gaya masa ce to Allah ka rufa min asiri sai da wancan musulun da sannan ya faɗa to ita hindun ma ita ta sa aka yi musula din ita ta sa aka yanyanka shi radiyallahu ta'ala anhu dan Abu Sufyanin a ranar Uhudin ya tsaya a fagen daga yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama za ku ga duk an yi wa kasassun ku misla wallahi ma amartu bihi wa ma nahaitu anhu wallahi ma amartu wallahi ban ce ayi ba kuma ban hana ba yawa ban ce ayi ba ban hana ba to wannan dai dai uzuri ne dai ko duk da ba shi da amfani dai amma to amma dai duk dai shine kwamandan da ya jawo yaƙi shi ya jawo yaƙin duk gabaki ɗaya da shi abu sufyan daga wa asab wa qatala ammahu ya kashe ammun babban manzo Allah sallallahu wa ashabahu da sahabban manzo Allah rana Uhud wajen mutum 70 wa masala bihim duk suka yi musula da su wannan dai tunda duk kwamanda duk abin da aka yi za a ce shi yayi duk shugaba duk abin da aka za a ce shi yayi to wani shi sa ake ta faɗa wannan hawa ya abu safiya ne yayi wannan ba duk gaba ke da duk gaba ke da wa masalabi yayi musula da su musula a daddatsa wanda aka kashe kuma a daddatsa shi a daddatsa shi dai haka suka yanyanke kunnuwansu da mazakutarsu da waye duk suka yi sarƙa da su duk gaba ke da fa a fa anhu sai manzo Allah ya yi man rangwame wala dafahu ya tausasa masa cikin magana fil qauli cikin magana yake ce masa wai haka kai can ka ya Aba Sufyan alam ya illaka lokaci bai yi ma bane kai wai anta alama ka san Allah ilaha illallah wa ubangiji sai Allah wai washe zaka san wannan ne kai washe zaka san wannan fa qala sai ya ce bi abina ba da ubana anta fansa gare ka wa ummi na ba da uwata na ba da ubana da uwana fansa ga Abu Sufyan ya faɗi wannan magana ya gaya annabi to wannan ya isa ce na ba da uwata da uba na fansa gare ka gare ka ma a halamaka mamakin haƙurinka mamakin haƙurinka wa ausalaka mamakin sada zumuncinka yau ranar yanke zumunci ce yau ranar a yi ramuwa ne a yi kaza amma duk da haka ya haƙuri ka sada zumunci wa a karamaka mamakin karamcinka mamakin karamcinka wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abadan nasi gazaban shine mafi nisan mutane fushi kafin ya fushi za a dade to han kuma fushin nan ya zo cikin Allah to kuma ba a iya taron wannan fushin amma kafin ya fushi ne mafi nisan mutane fushi fushi wa asra'ahu shine mafi saurin mutane kuma rida yadda sallallahu alaihi wasallama shi ne mafi nisan fushi kuma shi ne mafi saurin yadda kafin kowa ma yadda shi ya yadda ya yi abu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين